wannan ma ba za a yi bayi da shi ba amma wanda ake tsoron ci gaba da yaduwan shi ko ko a tana da ciwo a farjinta ba zai yuyu a iya zuwan mata ba kowane nau'i daga cikin nau'o'in cututtuka wanda za su hana nan ba ambata ba amma dai shine na hudu ƙari akan waɗannan za a iya cewa ma ya fi su ma ahalawa saboda yanda malaman fikihu a baya ko da yake za a ce malaman fikihu amma haƙiƙa ne watan suka muhimmanta a saduwan aure a cikin ma'anan aure gaskiya ne ko da yake yanzu mutane za su iya cewa a a ai mace ba sil'a ba ce alakan zamantakewa ya wuce maganar saduwa da sauransu na'am haka ne ya wuce maganar saduwa amma kuma yana da muhimmanci fiye da komai wajen assasa maganan aure din haka kuma wajen yuyuwan bata maganan auren da haka malaman fiqh suna nan da gaskiya lokacin da suka yi tarifin aure suka ce haqiqatun fil aqdi majazun fil wat'i wallahu a'lam ah to idan ya bayyana mace tana da ɗaya daga cikin waɗannan cututtukan kuma an ɓoyewa shi wanda zai aure ah har sai da ya zo ya zo mata sannan sai ya sani to nan tun da ya riga ya zo mata tana da sadakinta amma idan bai yadda ba to waliyinta zai biya shi wannan sadakin da ya biya amma idan da bai zo mata ba sai ya bayyana tana da wannan ciwon to anan za a kashe aure kuma ba ta da kokobo saɓanin a a wanda inda saki ne kawai ya auku ba wani dalili ko la junaha alaikum in talaqtum an-nisaa ma lam tamassuhunna aw tufidu lahunna fariida fa nisfu ما إلا أن تفردوا أو تفردوا لهن فريضة فمتعوهن على المسيء قدوا على المسيء قدوا متاعا بالمعروف على المتقين فإن طلقتموهن وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله ما تعملون بصير فنصف ما فرضتم إن دا الشيء لا في أنت لو كما إن مكساني تذات شبه صداك amma idan ya zama ba ta da lafiya ne akwai yanayi guda uku wanda mace ana kashe aure ko ko in aure ya mutu ba ta da kokobo a sadaki wannan shine ɗaya daga ciki idan da za a aure sai ya bayyana tana da wani cuta kafin ya taɓe ta kafin ya shafe ta kafin su irha'u statement to anan ba ta da rabin sadaki in zai rabu da ita wannan yanayi haka kuma inda za a yi aure mufawwa auren da ba ambaci sadaki ba sai kuma ya rasu ko ya sake ta kafin ambatan sadakin kuma kafin ya shafe ta kafin ya zo mata to shi ma anan shine malamta masuhunna aw tufridu lahunna fariza fa mati'unna 'ala al-musri qadru 'ala al-musri qadru mata'an bil ma'ruf kaga anan aw tufridu lahunna farida tunda ba a gina musu ba a farzanta wani farida ba a yanke wani sadaki an ce ga sadakinta ba in ya rasu ko ko aka kashe aure to ba ta da rabin sadaki sabanin as-sadaqul musarrah wanda an ambace shi a wajen aure wannan dole a bata rabin sa na uku auren da ya zama akwai wani halal a cikin daura shi ya zama kafin a zo mata misali an yi aure ba waliyi a ko an yi aure ba shaidu ko an yi aure da haka dai watan da wani sharaɗi wanda yake ya faɗi a cikin auren kaga auren tun asalin shi fasit ne kenan to idan bai zo mata ba a wannan yanayin in aka kashe aure ba za a ce tana da rashin sadaki ba ba ta da komai amma in ya riga ya zo mata to za a kashe aure amma za a bata a ƙallu sadaƙin misli din nan za a bar mata tun da ya riga ya zo mata za a bata sadakin kwatan kwatinta wasu kuma suka cewa za a bata mafi karancin sadaki shine rubu dina duk abin da ya kara mata akai zai karba amma dai ala kulli halin dai za su ci sadaki idan a idan ya zo mata sabanin in bai zo mata ba wannan yanayi guda uku su ne halin da babu sadaki gaba daya wannan ɗaya daga cikin su idan ya zama lam ya masa amma in ya zama masa fala ha sadaquha kamilan wannan bayyananne ne wa zalika li zawjiha hurmun ala waliha shi kuma waliyin ta to waliyi anan shi kuma ya danganta ne idan waliyin ya zama a ba wanda zai iya sanin da wannan cutan bane misali mahaifi in mace na da wani illa zai sani amma idan kawan misali wani ɗan uwanta ne ƙanin babanta misali ko wani ɗan ƙanin babanta ko wani dai cikin danginta saboda rashin alwaliyul mujbir ko maula ne misali to kaga duka wannan ba dole ya san cutan da ke tare da ita ba da haka idan aka kashe auren to ba zai zama gurum a kan shi ba dan can da aka ce ya zama gurum a kan shi saboda gharar ne saboda ha'inci ne da ya shiga cikin mu'amalar irin ya san da wani cuta amma ya koye ya bari aka daura aure a haka ya kamata duk wani cuta da mace take da shi ko wani na ƙasa haka shi ma namiji a nan ana faɗin mace mace kamar yadda na ce shi ne aka fi sabawa amma haka shi ma namiji shi ma yana da cuta irin wannan ita mace tana da hakkinta ne na raba auren kuma ta ci sadakinta in an riga an ba ta sadaki wallahu alam amma idan ba a bada sadaki ba idan ba a shiga a yi dukuli ba ba a biya ba ko ba a yi tasrihi ba to anan ita ba za a bata komai ba dan mene domin kaman hul'i ne kamar muktali ake sura ga ba maganan a ce za ta ci sadakin ta sadakin ma dawo da shi take yi a wannan yanayin ina fata mun fahimta qala malikun inna ma yakunu zalika gurman ala waliha لزوجها إذا كان وليها الذي أنكاها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها فأما إذا كان وليها الذي أنكاها ابن عم أو مولا أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم وترد تلك المرأة ما وترد تلك وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به. آه ya ce imam malik ya ce to amma fa abin da ake cewa cewa waliyinta zai biya to shine idan ya zama wannan waliyin da ya ba da aurenta mahaifinta ne ko ɗan uwanta ne ko ko wanda ake ganin cewa ba zai kasa sanin wannan cutan tare da ita ba mu'arraninta ne tubbi ilaihi tana yana yana yana ya saba da ita yana ganin abin da watan wanda ba muharramin ta ba zai iya gani ba daga jikin daga gare ta to irin wannan ya kamata ya san cutar da ke tare da ita kuma ba za a yafe mashi da'awar rashin sani ba zai biya amma idan ya zama wannan waliyin kamar dan ammi ibnu ammi wanda ya kaga wannan ba muharrami bane au maulan ko maulani aw min al ashirati ko wani dai daga cikin ashira daga cikin dangi mimman yura annahu la ya'lamu zalika minha wanda ake ganin cewa bai san tana da wannan cutan ba zai iya buyan masa falaysa alaihi gurmun ba maganin biya akan sa wata ruddu tilka al mar'atu ma akhadhatu min sadaqiha sannan a matar za ta mayar da abin da ta karba na sadakinta wa yutraku laha qadra ma tustahallu bihi sai a bar mata gwargwadon abin da yake halatta ta shine rubu dina a wajen imamu malik za a bar mata abin da bai wuce rubu dinar ba ko ko a'a abin da bai wuce kadarin mace mai irin wannan laluran ba dan kowace mace tana da kadarin sadakinta ko tana da kadarin da ya dace da a ce shine sadakin irinta to ita wannan a wannan yanayin za a bar mata sadakin da yake daidai da sadakin mai irin wannan cutan ko ko a'a za a bar mata sadaki ko dai yayari ba zai gaza rubu dinar ba abin da za a bar mata a mazhabin Imam Malik dan mun yi wannan magana a satin da ya gabata cewa a wurin Imam Malik ba yanda za a yi sadaki ya gaza rubu dina sabanin wajen wasu daga cikin malamai kuma mun yi basin gwargwadon hujjojin Imam Malik a cikin wannan magana duk da ba wai nassi ne ya faɗa ba to amma yana da hujjoji masu ƙarfi na kiyasun sadaki akan diya akan haddin amina ake cewa sata وحدثني عن مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فابتغت أمها صداقها فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها فأبت أمها أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى ألا صداق لها ولها الميراث an ruwaita daga Imam Malik daga Nafi'u ya ce wata ‘yar Ubaidullahi ibn Umar a kuma mahaifiyarta ‘yar Zaid ibn al-Khattab wata mahaifiyarta ibnatu ammin babanta ne tana ƙarƙashin wani ɗan a Abdullahi ibn Umar sai shi wannan ɗan Sayyidina Abdullahi ibn Umar ya rasu amma an riga an ɗaura aure amma bai bina'i da ita bai shiga da matarsa ba kuma bai ambaci su daki ba nikahu tafwi bi akai fabtagat ummuha sadaqa sai mahaifiyarta ta zo tana neman a bata sadakin yarta fa qala abdullahi ibn umar laysa laha sadaq sai sai na abdullahi ibn umar yace ai ba ta da sadaki walau kana laha sadaqun lam numsiku wa lam nazlima haqqaha da lam nazliha da a ce tana da sadaki ai ba za mu rike mu ki bata ba ba za mu cuce ta ba fabat ummuha an takbala zalika sai mahaifiyan bata yadda ba tace ita bata yadda ba a bata sadakin yarta yarta na da sadakin fa ja'alu bainahum zaid ibn thabit sai suka sa zaid ibn thabit Allah ya kara masa yarda ya zama alƙali ya hukunci fa qada Allah sadaqa laha wa laha miras sai ya hukunci akan cewa ba ta da sadaki amma tana da gado ba ta da sadaki amma tana da gado wannan shine hukuncinta kama abin da muka faɗi wato saboda nikahu tafwidi ba ambaci sadaki ba inda an ambaci sadaki to tana da rabin sadaki wannan sananne ne ko la juna alaikum in tallaqtum nisa ma lam tamassuna aw tufidu lahunna fariba famatti'uhunna saboda haka sai malamai suka fahimci shi zai ibn sabit anan da sai na Abdullahi ibn Umar sun fahimci a wannan cewa matukan malam tamassuhunna aw tufridu watan kaman atsafi ne matukan ba ku taɓe su ba watan ba ku zo masu ba kenan au tufridu lahunna farida ko matukan ba ku ambatan masu sadakin su ba watan nikahu tafwidi to fa mati uhunna abinda kawai yake tsakanin ku da su shine mut'atu talaqi shine ai musu imta'i ai musu tautatawa alal musi qadruhu wa alal muqtiri qadruhu mai hali gwargwadon halinsa matalauci gwargwadon halinsa kowa dai ya bada wani abu ko min kankantan abin da yake da shi ya bata da kyautatawa amma babu sadaki gaba daya wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum shi kuma wannan hukunci ne daban wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum idan kuma kuka sake su bayan kafin ku tafe su amma kun riga kun ambaci sadaki to anan suna da rabin sadaki fa nisfu ma faratu illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatu nikahi saboda haka anan sai sayyidina Zaid ibn Thabit shi ma ya tafi akan fahimtar sayyidina Abdullah ibn Umar cewa idan aka yi nikahu tafwid sai aka yi saki ko kuma mai gida ya rasu kafin ai bina'i to ba za a bata komai a sadaki ba amma tana da gado ɗin rasuwa ne saboda matarsa ce amma ba ta da sadakinta saboda sadaki listihlalil furuji to idan idan an yi saki ne bayan an ambaci sadaki to shi kenan tana da rabin abin da aka ambatan mata amma in na tafwiz ne to ba ta da komai a cikin abin da aka a cikin sadaki saboda ai ba a ma riga dama an ambaci sadakin ba har sakin ya faru ba a ambaci sadaki ba kuma ba a zo mata ba inda ya zo mata sannan yayi saki to anan tana da sadaqul misli dole kamilan dole ya bata sadakin kwatan kwacinta idan da ya riga ya faru da ita sai ya sake ta ko ya rasu anan za a bata sadakin kwatan kwacinta wajibi a a malamai sun yi maganganu wanda mun dan taba a cikin shi satin da ya gabata cewa idan ya zo saduwa da ya kawo yanayin tana da yancin ta hana tana da yancin ta hana a jira har sai ya ambata mata zaki wannan dai dalilan duka suna cikin dalilan suka sa Imam Malik da wasu daga cikin imam ba su san nikahu tafsir ba su ce haramun bane amma dai ba su so suna ganin shi makruhi ne mafi kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba aure zai saki ba kuma hadisin da ya gabata muka karanta a satin da ya gabata na mutumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya je ya nemo ko da khataman min hadidi ko da zoben karfe ne yana cikin mafi girman hujjoji imam malik na cewa ba za a yi nikahu tawhid ba shine abin da yafi dacewa ba duk da ya yadda ana yi tunda anan ga yanan malam ka masuna au tuku dula wannan farida amma dai ba abin da yafi kamata bane dan da abin da yafi kamata ne da a wannan yanayin ya fi sauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka je ran da ka samu ka bata amma bai ce haka ba sai ya tsaya a kan lallai sai ya je ya nemo wani abu ko menene wannan abin kafin a zo a ɗaura aure. famata walam yadkhul biya walam yusammi laha sadaqan to wannan dai shine hukunci a nan wajen akwai mas'ala muhimmiya a cikin wannan hadisin ita ce mas'alar mas'aloli guda biyu na farko mas'alar mut'a mut'atul talaq mun yi maganin shi a baya da yawa a wanda yake mafi yawan malamai musamman har malaman maza ba malikiya ma a baya sun tafi abin mutu asu talaki wanda take da hakkin shi kawai ita ce wancan wacce aka saka kafin a shafa a sake ta watan kafin a zo mata amma malamai da yawa sun tafi akan cewa mutu asu talaki kowace mace tana da shi to na ɗaya dai ga maza ga Allah subhanahu wa ta'ala na ce wani wuri kuma ya ce wani mutallaka shi mata'un bil ma'ruf hakan alal muttaqina hakan alal muhsinin ko sannan ga cin manzon Allah subhanahu wataala yana gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila saboda kaga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ganan Allah ne ya yi masa umarni ya gaya wa iyalinsa wanda yake zaune da su wanda ya fi na'i da su in kun tunna turidnal hayata dunya wa zinata idan rayuwar duniya da akawan da kuke so to ku zo ummaku mutaqatu salati ba ku mutaqatu salati a sake ku a kuma ba ku mut'a anan malamai na wannan zamani da yawa daga ciki ni na tafi zuwa ga fahimtar su sun muhimmanta kwarai in an saki mace a bata wani abu na kyautatawa in an rabu a yi wani abu na kyautatawa ga wannan matan musamman musamman mun ba da misalai da yawa a baya matar da yake ta ba da gudunmuwa mai yawa wajen ginuwan wannan magidancin ƙila tun baya da komai yana ɗan makaranta suka yi aure da ruwa da iska da wahala da komai tare aka yi ta yi ita za ta tashi da asuba ta sa mashi ruwan wanka ta girka masa abinci ya ci ya samu ya tafi wajen nemo abincin da yamma kafin ya dawo ta tanadar masa ya yi ƴaƴa ita ta shirya ƴaƴan ta tanaje su ta tarbiyyance su to a irin wannan yanayin wanda yake dabarin ita wakila da rabi da rabi zai rika aiki in ya je aiki kwakwalwan shi na gida wajen maganin ya za a yi da yara ko ko lokacin tasowa yana tunanin ya zai je ya ɗauko yara duk ta ɗauke mashi wannan da safe sai ya je ya kai yara inda ba ta in ma da yaran kenan to saboda haka sai ake ganin cewa tana da hannu tana da role mai ƙarfi wajen tara abin da aka samu da haka ya kamata a yanke mata wani abu ita ma idan har auren ya mutu daga cikin dukiyarsa ba kuma a bar shi wato shi ya zaɓi me zai bata ba a a lura da gwargwadon ƙarfinsa idan yana da gidaje goma akalla a sami ɗaya ko biyu daga ciki a bata in yana da kamfanoni da yawa a sami ɗaya daga ciki ko biyu a bata dai ita ma ta rayu rayuwa karima wannan duka ya danganta da yanayin da wannan kuma shi yasa abubuwa ana barin su zuwa ikhtiyadin alkali akwai abubuwa da yawa da ake barin su dama zuwa ikhtiyadin alkali kamar wancan matsayin da muka ce ba ta da komai na cikin sadaki amma zai yiwu idan misali bai sake ta ba shi yasa an ce kamar sa'a can ana nufin zuwa ne misali ya aure ta bai kafin ya sake ta din kuma ni kawo tafidin kafin ya sakin ya rungume ta misali ko ya sumbace ta har yanzu ba ta da rajin sadaki ba ta da sulaki kamilan to amma zai bar ta haka ne shikenan cikin ba komai ko ya zauna ya kwanta tare da ita a ɗaki ɗaya amma da ita da shi duk sun yarda cewa bai zo mata ba dama idan an yi isa'u suturi kamar yadda kuka sani ka'ida alƙawlu laha idan ta nasa ba amma idan duk sun yi ittifaqi cewa wallahi bai sadu da ita ba to za a bar ta ta haka nan a a nan alƙali zai yi ijtihadi sai ya ga to nawa ya dace a fardanta masa gwargwadon kwanakin da suka yi ko gwargwadon istimta'in da ya yi da ita sai ya fardanta masa wani abu na sadaki sai a bata amma idan afdat ilayhi ko da bai sadu da ita ba to wannan shi kenan tana da sadakin ta cikakke kamar yadda muka sani a kamar yadda malamai suka faɗi ko da ya sadu da ita ta hanya ne wanda yake misali ya sa mata hannu a gabanta ko ko a'a ya ya ya zo mata ta baya inda Allah ya haramta ko ko a'a ya zo mata tana cikin jini duka wannan ba zai hana ta karɓi sadakin ta cikakke ba matukan yayi isba'i zuwa gare ta to a can ma alƙali ne zai kaddara alƙali ya kaddara ya ga menene ya dace da ita a wannan yanayin watan a na mutu talaki din kenan shi ma menene ya kamata a bata shin wannan sakin misali idan ya zama sakin kishiya ne ya je niyan yin mata ta tashi da rigima har ta je ta nemi ta halaka shi aka yi saki ba wani maganar mutu talaki a nan ko ba haka ba saboda kaga a nan cutar da shi ta yi ko ko a'a ya bayyana dai ya fi da gaskiya kuma ta cuce shi ko ko a'a kila ma kuɗaɗen nashi ne take sacewa aka gane ko wani abu dai irin wannan to dai gaskiya duka dai za a bari zuwa ga takdirin alƙali ne ko ko a dama dai kafin a auren ma ita ba kowa bane shine mai matsayin kuma da aka yi auren ta dalilin shi ta sami abubuwa da yawa da shi kenan ba dole bane kuma an yi saki a ce sai ya ƙara mata wani abu duka dai abubuwa ne da za a duba a ga abin da ya dace sai a yi abin da ya kamata حدثني عن مالك نعم نقطة تبيع تكون حديث شيني وتنقطة hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kamalar cikin raba aiki da sahabbansa a fannonin ilimi da fannonin rayuwa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa rasulullah wa huwa rasulullah kalman wa huwa rasulullah nan babban magana ne ina yawan gama mutane ina yawan cewa ya kamata mutane su rika zama suna ta'ammulin ma'anan sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Qur'ani wa annahu lamma qama abdullahi abdullahi ka zauna kai tafakkuri a ma'anan abdullahi anan ko muhammadun rasulullahi rasulullahi kai tafakkuri a ma'anan rasulullahi a nan za ka riski abubuwa da yawa na ma'anoni masu girma saboda shi ibafa yana da abin da yake nufi wato abin da aka azabta aka jinkina shi ba ya da wani abu sai na Allah ba ya da wani abu sai na Allah to amma wa huwa rasulullahi shine wasiɗan dukkan halitta da Allah duk wani saƙo da zai isan ma wani bawa daga wajen Allah to ta wajen sa saƙon nan kuma mutane suna mamaki wani an ce shi ne wasuƙun ni'ami shi ne muƙassimun ni'ami Allah ba wani abu bane idan ya zama wasuƙatun risalati ai taqsimun matin babil aula ko in dai ni'amul uluhiyyati suka zama shi ne wasuƙan su to ni'amul rububiyyati min babil aula to dan haka sallallahu alaihi wasallam huwa rasulullahi amma yana shawartar mutane cikin lamarin yana shawar rasulullahi ne ma'anar rasulullahi Allah ne ke gaya mashi ya gaya mutane amma duk da haka Allah ya ce ya shawarci mutane a wasu abubuwan wa shawarci ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka irin fahimtar da muke wa jagorori musamman musamman almajirai da shekhunnai muna fahimta na kuskure cewa shi shehi a nan ya san komai kuma ƙauninsa a cikin komai shi ne daidai ba haka ba akwai fannoni na tahassusi fannoni na specialization na wasu wanda a wannan specialization ɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma wa huwa rasulullah ya girmama masu specialization specialization ɗinsu a wajen yaƙi Habbab ibn al-Munzir ya yi ishara ne da abin da ya kamata a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a to wannan fagen ku ne ayi abin da kake din Salmanul Farisi yayi ishara a handak wancan abadan Salmanul Farisi yayi ishara a handak ga abin da ya kamata a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake eh wannan dabara ce a yi ta ko a wajen gona manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo musu shawara suka ce ya Rasulullahi ga yanda muka saba yace to antum alamu bi shi'uni dunya ku je ku ne masanan noma ku yi abin da kuka sani a harkar noma wannan duka sallallahu alaihi wasallam yana yi ne a babin koyarwa dan ya nuna wa sauran halitta girmama tafassusat na ma'abutan tafassusat to haka kuma a cikin ilimi sallallahu alaihi wasallam yana da sayyidina Abubakar yana da sayyidina Umar yana da sayyidina Usman yana da sayyidina Ali amma yace aqra'ukum ubayyu yake in maganar karatun Qur'ani to idan ubayyu ya faɗa a saurare shi ko yace afradukum zai in maganar rabon gado ne da yanda haƙoƙin gado yake da sauransu to a ji a sami zai misali ko shi aka ba shi wannan wa abdakum aliyun ko to haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rarrabawa sahabbai sanin fannoni dan mu gane a ce wane ya fi kowa sanin komai ba kamala ba ne inda kamala ne da ya faru cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sai a sami wani wanda ya fi kowa sanin komai cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma sayyidina rasulullahi wa huwa rasulullahi a ce kaman sayyidina ali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake aqra'ukum aliyun yace ubayyu to haka wannan ya isa mu gane yaya ake bukatan ginin al'umma Allah kuma ta bai yi mutane dan a samu mutum ɗaya wanda ya fi kowa ko cikin komai ba a'a na'am zai fi kowa saboda yawan abubuwan da Allah ya tara masa amma ba mamaki wani ya fi shi wani abu duk kamar yadda nake yawan faɗi duk yanda wato haƙori ke da muhimmanci inda zai ɗauki kayan da hannu zai ɗauka zai ɓalle ko to da ba a yi shi don ɗaukan kaya ba amma duk yadda hannu kuma ke da ƙarfi da muhimmanci inda za a ba shi ƙashin da haƙori ke taunawa a ce ya matsa ya fasa to zai kwana yana yi ko kowanne da aikinsa kuma kowanne addinin musulunci ya aje shi a wajen wannan aikin kuma haka ake so kuma da ka rasa wannan takamun ɗin ka ɗauki wani ka aje a wajen wani ko ko a'a ka tattara ayyukan gaba ɗaya ka ɗaura ma wani to za ga an fara samun halal a cikin al'umma Allah ubangiji ya ganar da حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض أماله أن كل من اشترط ما اشترط المنكر من كان أبا أو غيره من هباء أو كرامة فهو للمرأة إن انتقته an ruwaito wannan daga Imam Malik yace ya iso ɗaza cewa Umar ibn Abdul Aziz Allah ya ƙara masa yarda yana cewa duk abin da mai ba da aure ya sharɗanta min riba'in wato daga cikin sashin sadaki ne au karamatin ko ko wasu kuɗi ne na musamman ya sharɗanta wa huwa lil mar'ati to wannan na matan ne in ta zatu tana so ta karɓi abin sana ta an zo za a yi aure sai ce to sadakinta dubu ɗari biyar amma dubu ɗari shi za a ba ta ɗari hudu nawa uban misali ya ce haka ko ya ce sadakinta dubu ɗari biyar amma ba zan baka ita sai ni ma ka bani dubu ɗari biyar shi ne min liba'in wancan na farkon au karamacin wannan na biyu to fa huwa mar'ati in dai shara'i ne cikin karɓan auren aka sanya wani dukiya ko wata hidima ko wani makamancin haka to na matan a nan sai malamai suka ce to yaya kissan annabi shu'aibu da annabi musa alaihi salam ko uridu an unki haka idan na tayya hataini ala an ta'jura ni la ta'jura ha ko samaniya hijajin fa in asmamta ashran fa min indik yaya wannan hukuncin yake aka ce eh to a nan zai yuyu ɗayan biyu ko dai shari'a ne nasu shar'u man qablana su kafin mu uba wanda ya bada ɗashi za a biya sadaki ko ko a'a shi za a biya shi ne amma shi kuma za a yi mashi sabis ne amma shi kuma zai biya ta watan shi za a yi mashi wannan hidiman na shekara takwas ko goma amma shi kuma zai rika biyan yan zai tattara ladan wannan hidiman gaba ɗaya wajen aure ya baiwa wannan yan a matsayin sadakinta ala kulli halin wannan matsala ne na sabani wasu suna ganin a'a ko da har imamu malik da kansa ya bai hana ladan hidima ba ka je kai mun hidiman ɗaurin auren yar nan taka ni kuma zan biya ka service charges na kuɗin motanka na zuwa da kuɗin hotel ɗinka da zaka sauka da ɗan wani lada da zaka ɗan ƙara na wani abu haka na wahalan da zaka yi na zuwa ɗin in za a je Imam Malik ma da kansa yana ganin cewa babu laifi a wannan saboda wannan ba sharaɗin shi bane dole sai ya tashi ya je Abuja za a ɗaura aure a Abuja shi waliyi ba sharaɗin sa bane duk waɗannan ba wajibin sa bane to tunda ba wajibin sa bane idan shi ne son auren ya nemi sai an yi haka shi kuma waliyi yace a'a sai an ba biya shi kuɗin man motan sa sai an biya shi kuɗin hotel ɗin da zai sauka sai an bashi abin da zai dan bar wa iyali Imam Malik ma yana ganin babu komai so da a garin shi kwatankwacin wannan kwatankwacin cinikin kaya misali idan ka ba mutum kaya ya sayar amma sai ya sharaɗin to shi kuma zai sa wani abu na wahalan da zai sha ladan wahalan da zai sha na yawo zuwa kasuwa da talla da sauransu to a wannan wajen babu komai wallahu ala to amma wasu malamai suna ganin ko da ma a cikin sadakin ne yanzu an ce masruf ya taɓa aurar da 'yarsa haka aka zo auren ta yace to sadakinta dubu goma sha ɗaya dirhan dubu goma nashi dubu ɗaya nasa aka auren a haka ana ɗaurawa ya kwashi sada dirhami dubu goma nan gaba ɗaya ya sadakar ya ba almajirai da masu neman ilimi ita su je su ta karatu da wanda za su tafi aikin hajji ya ƙara musu guzuri ya ce a tafi hajji duka dubu goma bai rike ko kwabo ba ita kuma ya bada dubu ɗayan ta ya ce ga matanka na Allah ya bada zama lafiya dama dai ya ga mutumin mai kuɗi ne yana son ya karɓi kuɗi kuɗi mina amwalihim sadaqatan din nan yana son ya karɓi kuɗin sa ya ma al'umma hidima da kuɗi to wasu ke ganin cewa babu komai tunda dai sharadi ne suka yi kuma suka yarjejeniya suka yarda amma dai a wajen Imam Malik ba sharadi bane wannan saboda an yayi kama kwarai da auren shifa watan auren da za a sa wata maslaha ka bani yarka in baka ɗata misali a baka wani abu kai muƙabila aurar wanda za ka yi shi kuma duk abin da aka bayar a cikin aure a ƙa'ida na matar da aka aura ne in dai sashin sadaki ne ita take da haƙƙin wannan abin qala malikun fil mar'ati yunkihuha abuha wa yashtaritu fi sadaqi hal hiba'a yuhba bihi إنما كان من شرط يقو به النكاح فهو لابنته إن ابتغته فإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر الهباء الذي وقع به النكاح آه إمام مالك يتي آه idan mace mahaifinta ya bada aurenta amma ya sharaɗi a cikin sadakin ta cewa za a bashi kaza cikin sadakin to in dai sharaɗi ne wanda sai da shi auren zai yi shine yace banda irin wancan wanda za a ce kuɗin mai ne ko kuɗin mota ko kaza wanda in ka ce a'a to ka zauna kawai ka aika wani ya wakilce ka zai iya yiwuwa to in dai sharadi ne cikin aure to ana yi ya zama nata na matan wa in faraka ha zawjuha in da mijin zai rabu da ita kabla an yadkhula biha in ta gato in ta ce tana so amma in ta kyale baban nata shikenan an tawa maluka li abika idan mijin ya rabu da ita kafin ya bina'i da ita to tana nan fa nisfu ma farattum din can zai shigo saboda haka dole ne a mayar masa rabin sadakin da ya bata da rabin hiba'in da ya ba babanta qala malik fi ar-rajuli yuzawwiju ibnahu saghiran yaya lokacin قال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له إن الصداقة على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له وإن كان للغلام مال فالصداق من مال الغلام إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرا وكان في ولاية أبيه إمام مالك يقول mutumin da yake bada auren ɗansa ɗan na yaro bai da komai ɗan to wa- sadakin yana kan mahaifinsa idan yaron lokacin da aka aurar da shi ba ya da kuɗi amma in yana da kuɗin kansa misali tun yana ƙarami yana wani kasuwanci ko baban yana ba su wani jari tun haihuwansu al'adan shine misali a rika juya musu ko ko a'a mahaifiyarsa ta rasu ta bar masa gado ya gaji dukiyanta to haka dai yana da kuɗin kansa to fa sadaqu min malil gulami to sadaqin daga cikin dukiyar yaron za a cire ayi illa an yusammi al abu anna sadaqa alai sai dai in baban ya lafasta ya ce sadaqin dan na kaina amma in dai bai ce ba kawai dan ya daura ma dan aure ya ce sadaqi kaza iyaye sun yanka sadaqi kaza an ce za a biya to daga kuɗin dan za a dauko ba za a ce a'a ba za ka taba masa kuɗin sa ba dole daga cikin kuɗin za a dauko a wanne kawo sabitun auren kuma ya tabbata akan dan da baba ya masa aure wanda bai kai bai girma ba watan baba na da haƙƙi ya tasarrufi a cikin auren da shi ake nufi idan kana saziran wa kana fi wilayati abihi watan in yana karami ne yana cikin wilayar mahaifinsa anan an yi sabani a can uban da yake mutumin da ba mahaifi bane misali Musa ne wasiyi ne. shin shi ma zai iya mun sani in ba mu manta ba mun yi faɗa cewa wasiyi ba zai iya aurar da ya ba ko wasiyi ba zai iya aurar da ya mace ba saboda ba bitir karama har sai ta mallaki hankalinta saboda ba ya da haƙƙin ijbari gare ta to tunda ba ya da haƙƙin ijbari gare ta to ita ce za ta zaɓi makanta miji in ba ta kai shekarun da za ta iya zaɓen miji za ta ko ta yadda da wanda aka kawo mata ba ba ya da haƙƙi ya mata ijbari akan bayar da ita aure saɓanin alwaliyul mujbir to shi ɗa namiji fa wasiyi zai iya kawai ya zaɓa mashi mata ya ce na aura ma wani- wani wance malamai mafi yawa sun tafi akan zai iya sabanin mace saboda galiban an fi tsoron barar a janibin mace akan janibin namiji namiji shi ukdatun nikahi a hannunsa yake suraka idan bayan ɗaura aure suraka idan ya gaba ta yi masa ba bayan ya mallaki hankalinsa a kowace rana zai iya rabuwa da ita saboda ba a tsoron masa cutuwa sabanin ita mace ita ana tsoron mata cutuwa ana tsoron ya zama ba ta yi mashi ba kuma ba ya da ba ta da yanda za ta yi ina fatan mun fahimta sabanin a mace wallahu alam matsala ta biyu a cikin wannan nufin ita ce idan ya zama wato matar ko mijin da za a yi ma'aure yaro ƙarami ne sai uban ya zama yana cikin rashin lafiyar rasuwa mu kula da nufin nan da kyau yana cikin rashin lafiyar rasuwa sai ya ce a yi mawana aure zan biya sadaki ko ko ya sa aka yi auren yaron bai mallaki kuɗin kansa ba ko aka yi nikahu takwidi ni zan biya sadakin sai kuma ya rasu a wannan rashin lafiyan uban to a nan akwai iskali sosai iskalin da ke ciki idan an ambaci sadaki idan an ambaci sadaki amma ba a biya ba to sadaki ya waje ya kamata ya zama a dukiyar uban ne. to amma kuma la wasiyata li warithin ba a ma mai gado wasiya ko idan ko ba a ambaci sadaki ba to wannan mai sauki ne shi kenan dole sadaki ya koma kan kan amma idan an ambaci sadaki to nan malaman sun yi sabani wasu suka ce tun da la wasiyata li warithin babu wasiya ga mai gado to anan sadaki zai koma kan ɗashi ma wannan dukiyan ɗan zai biya domin ya zama kamar wasiya ne wasu suka ce a'a ba zai yuyu ya biya ba don mene domin sadaki ana yanke shi ne ranan da aka ɗaura aure yana farzanta ne a kan mutum a ranan da aka ɗaura aure shi yasa da misali misali mutum zai auri mace sai ce zan je in koyo suratul baqara in koya miki anan malamai sun yi sabani a matsayin sadakin ki zan je in koyo suratul baqara in koya miki a matsayin sadakin ki to malamai sun yi sabani da yawa sun tafi akan wannan daura auren bai yi ba ba sadaki dan mene domin ba ya da abin da zai bayar din a lokacin da ake ɗaura auren inda a lokacin ya haddace suratul baqara yace zan koya miki suratul baqara to wannan matsala ce daban dan ya iya amma in bai iya ba shi kanshi to ina yake da tabbacin zai je ya koyo ya iya ya koya mata wasu kuma suka tafi akan cewa a'a aure zai iya yiwa a haka sai ya je ya koya koya mata in kuma bai iya koyawa ba ya ya ya kasa sai ya nemo wanda zai koya mata dole wallahu ala ala kulli halin anan ma in kamanta shi da wancan matsalar tunda sadaki yana wajaba akan wanda ya ambata ne ranan da aka daura aure to har yanzu sadaki yana nan a cikin dukiyan baban wasu kuma suka tafi akan tunda babu wasiya ga mai gado a nan kuma yana matsayin wasiya ne tunda ya ce zai bayar kuma yana cikin rashin lafiyan da bai tashi ba bayan sa ya rasu to dan haka kamar yadda muka sani duk kyautar da mutum ya yi a cikin rashin lafiya wanda bai tashi daga wannan rashin lafiyan ba ana dawo da shi a matukan ya fita daga cikin sulufi haka kuma duk wasiyan da ya yi ɗansa wanda mai gadansa a cikin wannan rashin lafiyan za a dawo da shi saboda ba a wasiya ga ga magadi Allahu a'lam qala malikum fi talaqi rajulin ra'atahu qabla an yadkhula biha wa hiya bikr saya'fu abuha an nisfi sadaqi inna dhalika ja'izun li zawjiha min abiha fima wada'a anhu a imam malik ya ce a cikin matar da a mutumin da ya saki matarsa qabla an yadkhula biya kafin yayi jina'i da ita tana bik tana budurwa faya akuwa abuha an nisfi sadaki sai babanta ba ita kanta ba ya yafe rabin sadaki inna zalika ja'izun li zawjiha min abiya fi ma wada anhu wannan ya halatta ga mijin a yafe baban ya yafe mashi rabin sadaki ba tare da saninta ko yaddanta ba to da shi imamu malik a wajensa a wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faribatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikahi anan yana nufin waliyi a lokacin da imamu shafi'i shi kuma yake ganin aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikahi yana nufin miji sai haka illa an ya'funa sai dai idan sun yafe rabi au ya afuwar labi biye biyi ugdatun nikahi ko shi mijin ya yafe ya bar mata jika ina fata an fahimta kowannen su yana da hujja mai karfi imam malik ya ce ai waliyin shi ke daura aure sai aka biye biyi ugdatun nikahi imam shafi ya ce a'a ai ana ana maganan saki ne wa in tallaqtumuhunna saboda kun riga kun aure ta saboda in an riga an yi aure to allazi bi yadihi uqdatun nikahi shi ne miji ko ba haka ba kuma uqdatu ana nufin daurawa shi uba hablun nikahi ne yake hannun shi ba uqda ba dan a hannun shi ba riga daura ba ana daurawa to daurin yana hannun mijin ko kuma ana maganan saki imamu shafi yana da hujja mai karfi nan ana maganan saki ne wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna to tun da tallaqtumuhunna ne illa an yafuna aw yafuwa allazi bi yadihi uqdatun nikahi to anan sai imamu shafi ya ce gaskiya allazi bi yadihi ukatun nikahi miji to shi kuma imamu shafi sai ya ce a a imamu malik sai ya ce a a kamar baka iya larabci ba imamu shafi illa an ya afuna sai idan su matan sun yafi aw ya afu allazi bi yadihi ukatun nikahi ko baban ya yafi wa anta afu yanzu aka dawo ana magana da kai miji wa anta afu sigatul khitabi wa in tallaqtumuhunna ku maza idan kun sake su wa an ta'afu idan kun yafe saboda haka illa an ya'afu na au ya'afuwa wannan duka third persons ne ba su ake magana ba da su ake magana ba anan da haka su ne matan da waliyin matan wa an ta'afu sai aka dawo kan ku aqrabu littaqwa saboda haka anan masu yafewan sun zama uku a wajen Imam Malik illa an ya'afu na su matan su yafe au ya'afu allazi bi yadihi umdatun nikahi ko waliyi ya yafe rabi wa an waliyi mujbiri mahaifi wa an ta'afu ku kuma ku ce kun bari ma duka a karabu littakuwa ku ce kun bar mata sai a fi jin daɗin rayuwa a fi zama lafiya saboda kyautatawan da kuka yi a karabu littakuwa ko ku yafe ragowar rabin ku ce kun bar mata masa dakin gaba ɗaya ina fata mun fahimta to haka malamai suke tracking kwakwalwa wajen fito da hukunce hukunce ba wai yadda mutane da suke fahimta kamar kawai san rai ake gina abubuwan shi ne ya gina akan san rai ya musu wannan zaton amma karatu ne mai zurfi a cikin nusus suke iya kokarin su wajen wajen ciro masail din wanda yake kuma abubuwa ne masu wahala kwarai sai malami قال مالك وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه إلا أن يعفون سورة البقرة فهن النساء اللاتي قد دخل بهن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهو الأب من ابنته البكر والسيد في أمته yace to sab wannan kuma ya gina ne akan faɗin Allah subhanahu wataala cikin littafin shi mai girma illa an ya'funa ana nufin su matan fa wannan nisa'u lati kad dukhila bihinna sune matan da aka shiga da su aw ya'fu allazi bi yadihi uqdatun nikahi ko ko a'a a wanda kullun aure ke hannunsa ya zama shi ya yafe yace fa huwal abu fi nafsihi wannan ana nufin uba a cikin yarsa al-bikr budurwa wa sayyid fi amatihi da kuma shugaba a cikin baiwarsa qala malikun wa huwa alladhi sami'tu fi dalika wallazi alayhi al-amru indana yace wannan kuma shine abin da naji a wajen malamai a garinmu kuma shine abin da malamai suke kai amalu ahli al-madinati qala malikun في اليهودية والنصرانية تات اليهودي أو النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها إنه لا صداق له ما مالك يتي بيهودية دبنصارية سنة كركشن بيهودي دبنصاري an ɗaura aure an biya bai biya faɗi sadaki ko an biya sai ta musulunta kafin ya dukuli da ita a nan kaga aure ya lalace azumin faɗi cewa auren da ya lalace ko wani dalili ya sa ya lalace na bada misalai biyu kamar waliyi babu waliyi ko ba shaidu ko makamantan wannan to wannan ma yana ciki auren da wani halal ya shiga cikinsa to a nan halal ya shiga cikinsa saboda a musulma ba za ta zama a ƙarƙashin wanda yake ba musulmi ba قال مالك لا أرى أن تنكه المرأة بأقل من ربع دينار وذلك أدنى ما يجب فيه القطع yace ba na ganin a aurar da mace da abin da ya rabu a kan rubu dinar wata abin da yake kasa da rubu dinar idan aka aurar da ita da abin da yake kasa da rubu dinar aka yi bina'i da ita to saboda shu ba saboda mura'atu sulatu anan ba bata auren za a yi ba cika mata abin da zai kai uku dinar din za a yi duk da yake wasu sun tafi akan cewa auren bai yi ba za a bata shi amma dai kauli mafi rinjaye saboda mura'atul filafi wasu na ganin cewa aqallu min rubi dinarin wasu ma sun ce idan aka yi da gangar da aqallu min rubi dinarin za a yi haddin zina amma dai wannan kauli ne mai rauni kwarai saboda tudra'ul hududu shubuhat duk da malamai sun faɗa amma sun faɗi ne kawai a babin tsoratarwa komin kankantan shubuha yana hana haddi balle ma wannan ba shubuha ba mas'ala ce ta saɓani ko kowa kuma yana da abin da ya dogara da shi wancan sun dogara da ilkamin walau khataman min hadidin ko da zoben karfe suka ce ai zoben karfe bai kai ba a ilkamis shay'an ko a suka ce shay'an din nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce komin kankantan shi amma malik yace kuma to ai bayan shay'an ko manzo Allah yace ilkamis walau khataman min hadidin kamar da yanda muka bayani a satin da ya gabata wallahu a'lam ina ganin zamu dakata haka nan sai mu bar abin da ya rage dama kuma gashi sabon babi za a shiga babu irfa'i sutore na
da sauri ya fi saura kafin a kai shi kafin a kai amaryar gidan sai ya haka mai ka ce mai wannan an ji an samu jafa ya ba da fatawa mai ya kamata tana da sadaki ko ba ta da shi idan tana da sadaki kuma tana da gado ko ba ta da shi na ta magana na amma wajen gadon ne kamar ban ji tana da gado tana da gado shine abin da Imam Malik ya faɗa tana da gado amma ba ta da sadaki ba ta da sadaki na shi fahimta ne ban so da baka faɗi malamin ba kan wakan lada zan iya tattauna amma tunda ka riga ka ce malam ne sai mu abinda na faɗa nake ba wa mai a ban ci ba sai eh sai saboda haka abin da dai aka sani shine ba ta da sadaki amma tana da gado gafar da sore da gafar to alhamdulillah da shekara biyu ne ka ga wannan eh gaskiya ne to eh to gaskiya ne to ba ta da sadaki ya kan wakan la amma tana da gadon ta na akan wakan la ga wasu tukuna na na alaikum ba Allah wai ya ce wai an ba uba rabi an ba uwa rabi sai su cika su sai sayan kayan ɗaki ita kuma yariya ba a bata komai an bata duka har da ciko kenan ko ba haka ba a ba kayan ɗakin da aka siya ba ai hakkin kayan ɗaki nata ne ai ko nasu ne to akira ga Allah na na halal na rabon gado ba su da gado a karon kallon shari'a kenan sabanin hankali ne nan ba su da gado sai dai idan ya tabbata ɗan ya rayu bayan uba komin ƙanƙantar rayuwa da shi kenan yana da gadon babansa su kuma suna da gadon ‘ya'yan shi suna da gadon shi an fahimce ni da wannan shi ne ko kuma in ya zama ragowar ‘ya'yan da suka rage mata ne ba namiji ‘yan uwan wannan ɗan to shi kenan idan nashi ‘ya'yan maza ne to in ‘ya'yan aka ba su matan aka ba su lusani su ‘ya'yan za su sauran da tafi da jikokin kenan an fahimta Allah wa tambaya ne Na'am. Allah kisha zai masa. Kisha ne ko? A wannan ai za a musu kisha ba su da hankali ba a ba a sauraron maganin. Ai ba tambaya ne. A kira wajen labarai tambaya ba har yanzu. Sharɗanta saki, a ce sai kin yi kaza, To, ai kamar yadda ka sani a mazhabin malikiya fi ba wannan. Mu ne kawai yanzu muke ganin cewa a ɗan rika yin shi. Amma babu shi gaskiya. Mut'atu talaki a mazhabin malikiya a yanayi ɗaya ne kawai shi ne. An fahimta. Samun dukiyar shi. Eh wannan fahimtar mu ne. To a nan, a nan kyautatawa ne alkali zai duba ya ga abin da ya dace. ba dole sai har sai doka ta ce dole idan muka yi sa'a yanzu doka ta ce dole sai an bayar mu masu neman haƙƙin mata in muka yi sa'a doka ta ce dole to shi ke nan sai ya zama dole amma in doka ba ta ce dole ba ba dole shari'a ba ta tilasta ba na'am akram kallah ban ji ba masu yi mene? idan idan hulu'i ne ko saki ne a saki ai ba maganan cewa a baka arzikin da ka kashe a saki in dai an yi bina'i da mace shikenan ta ci dukkan sadakinta duka sai dai in tana da lalura an yi bina'i da ita sai a gane tana da hauka ko tana da wani ciwo to a nan za a ba ta rubu dinar ragowan kuma za a mayar mata amma an ba ta da ɗayan ciwukan nan guda hudu ba junun ba juzam ba baras ba da'un tilfaraj ta ci sadakinta kullum za a yi kenan nan kuma ita ce za ta mayar masa da kuɗi ma ba shi ba ya to wannan ai kulu ne sai za a ce a kulu ko a talak na'am kamar akwai wanda ya daga hannuwa ne na a kan kallon ban ji ba eh to aka ga a mazhabin malikiya makruhi ne amma ba wai an ce ba za a yi bane za a iya yi amma dai makruhi ne sai daga baya. Wallahi shi ne tafwidin amma gaskiya bai dace ba ya kai shekaru. Tafwidin ba a son ya kai shekaru ba a so. Wasu ma suna ganin haramun ne. Ya shekara ko ya shekaru haka ba a bada ko ba ayyana ba. Ana son ayyanawan a wajen Imam Malik gayen shi kada ya wuce wata ɗaya. na a alwali bai da haƙƙin wani kuɗi bai da haƙƙin wani kuɗi na wasu na ba a faɗi? amma dai an gwa'an shi ake nufi ko? ko ba haka ba? ba dai shi ake nufi ba? aure ya yi haka rawar Allah. akara maka Allah ba dai yar ake nufi ba aure yayi ya ce matarsa abin da aka yi niyya nan wata matsala ce ta sabani shin abin da aka yi niyya ake kaddamarwa ko abin da ake lafazi kamar wajen sallah kamar yadda ka sani mutum ya zo sallan azhar amma ya niyyar sallan la'asar wace sallah ce zai yi kenan a wannan yini sallan azhar ne ko la'asar ne abin da aka yi niyya shine abin kaddamarwa akan abin da baki ya ambata ka fahimta والله أعلم نعم agency ce ya halatta agency fee idan ya zama muƙabil ɗin wata hidima ce ta musamman wanda ba wajibi duk wata hidima ba wanda ba ta zama mutum dole ba abin inda yake zama dole sai an biya kawai shine ba haramun ne ka biya in ya zama sabis ɗin dole ne kai kamar duk garin kai kaɗai ne zaka iya wannan ka ga zama fardu aini ko ko ba kowa sai kai kamar sallan janaza ne ba wanda zai yi sai kai ya zama fardu aini amma inda wanda zai yi banda kai shi kenan kace sai an biya ka zaka yi hakkin ka ne نعم zai yi aure can na'am kuma wani zai aure wani an fara cewa ba ba a yanke sai da wani rabu ne rashin lafiya sai yanke wannan
a sai ya jaddada sai ya sabunta kwarai da gaske na'am na'am amma niyan shi a zuciya a zahar ne wallan a zahar yake a ba fi ya fage sallah ba. har kudin ya karye ya zama ba daraja ai fa wannan kudin da ya ba shi za a biya shi sosai ya ba da rancen naira dubu goma 1975 ba a biya shi ba sai 2017 shekara arba'in da biyu bayan nan sai aka tashi biya ai dubu goma nan fa za a biya shi ko naira ɗaya aka ƙara ya zama riban nasiya
idan idan idan idan ta bangaren a ɗan waje ne ba
su ma a wannan kudin wajen za a biya ya ba da dala dubu goma yanzu a biya shi dala dubu goma duk da ta yi hanyar eh a ai ba ma ne yanzu ai high compared to yes a watan shi ne kawai guje ma riba ne ta kowace hanya ba za a biya mutum ba sai abin da ya bada amma ni ni ina da wani fahimta na taɓa faɗi shekaru da yawa a nan ina zato ko a nan ko a karatun mu na dare har yanzu bai nuna bane fahimtar ni ina ganin kuɗin mu wannan nairori za mu iya yin wani abu da su mu guje ma riba amma hila ce amma hilan a gani na ta halatta idan na zo ina neman rance na naira miliyan ɗaya sai a ce to ba za a bani naira abin da yake tabbatacce ko go- naira ba tabbatacce ne amma gold tabbatacce ne sai a ce okay ba naira za a bani za a bincika kuɗin gold a yanzu a yanzu sai a sai gold na 1 million naira na 1 million naira sai a bani gold din sai kuma a sai gold din daga wajena a 1 million naira an fahimce ni zan tafi da 1 million su zauna da gold in na zo biya sai gold din wannan misali gram 100 aka saya sai zama ya tashi a 1 million ya koma 1.5 to ni ma 1.5 zan kawo in sai box an fahimce ni gram ɗarin nan in ba su su siyar 1.5 tafi da 1.5 ɗinsu an gane eh eh da ɗan bambanci na a'a a'a sai an karɓi gold ɗin a hannu ya karɓa ya mallaka yanzu yana hannunsa na zo ina son ɗaira miliyan ɗaya a wajenka gold duk gram naira dubu ashirin ne to ba zan baka miliyan ɗaya ba zan baka rancen gold gram hamsin shine naira miliyan ɗaya ga gold gram hamsin sai ya karɓa to sayar min da wannan gold ɗin gram hamsin sai ya siyar maka nan take sai ka bashi naira miliyan ɗaya sai ya tafi randa duk ya tashi biya in ya zo gold gram hamsin ke rubuta an bashi rance idan gold gram hamsin ya koma miliyan biyu to in na zo na zo biyan bashin nan na naira miliyan ɗaya a a gold gram hamsin muka baka sai yi gold gram hamsin ka bamu nawa ne kuɗin gram yanzu ya koma dubu arba'in to miliyan biyu kenan za ka kawo ka sai gold gram hamsin ka bamu mu kuma mu sai da gold gram hamsin miliyan biyu mu sa miliyan biyu a aljihunmu na sai ka a bayar a yanda ya sauka eh ai dama dama ai bayyananne ne wannan ba ma ya buƙatar sabani a ciki duk yanda ya juya to a yanda yake haka za a biya ciniki bashin ya koma da gold ba da naira ba watan wannan wannan hujjansa hadisin bilal na kabiru hila shi bayyananniya lokacin da bilal ya je ya siyar siyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dabino ya kawo sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga dabino me sai ya ce ina ka samo wannan yace ai muna da wani dabino raje amma ni na so raje din nan ni ne aka ba wa ahsanu tamri indana ma da mun nazzilin nabi sallallahu alaihi wasallam sai na je na kai kasuwa sai aka bani dabino mai kyau na bada kwano biyu sai aka bani dabino mai kyau kwano ɗaya na ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyun riba a fitar da shi daga baki yace karka ƙara haka yace in kana so ka je ka ɗauki naka rabi ɗin ka siyar a baka kuɗi in ka karɓi kuɗin to kwano na kwano biyu to sai kuma ka sai shi ne kyan kwano ɗaya to a nan mas'alar mas'alar da ta sa wannan abin ya zama hila inda da ka je kasuwa za a ce maka dalilo mai kyau ya ƙare dawo da naka zaki saboda ba ka je dan karɓo kuɗi ba ne ka je dan karɓo dabino mai kyau ne amma maimakon kai musaya kai tsaye sai ka bi ta wata hanya sai ya halatta abin da da an yi kai tsaye da ya zama riba ina fata mun fahimta to ni a gani na da ban kula conventional bank a gani na da za su ɗauki wannan hanyar da ba za a rika cewa suna mu'amala da riba ba sai an faɗa in ta karya shi kenan ya ci riba shi wanda ya rantsan kuɗi